أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu daman ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai albarka mai suna nabiyyun rahma wallafar professor Muhammadu Sani Umar Musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala idan ban manta ba yau muna ranar litinin 20 ga watan rajab 1446 hijiriya wanda zai yi muwafaka da 20 ga watan ɗaya jambiyyar insahat 2025 miladiya insahat muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da ita wannan insha Allah shine zai kasance darasi na 23 a wannan littafin ko satin da ya gabata mun ga yadda ƙuraishawa kafiran ƙuraishawa suka dinga ɗokan mi mezir mezir da suka gani wato annabi zai hijira ko da suka gani cewa akwai alamar cewa za a kafa daula ta musulunci da suka ga cewa wato musulmi duk sun yi hijira sun koma wannan daular ta musulunci to sun ɗauki mai zuyun mai zir kala-kala na sadde mutanen nan da yin hijira to yanzu an yi ma wato musulmi saddewa kala-kala yanzu kuma za a yi ma ogan musulma a gani saboda sun san cewa sun san cewa duka musulmin nan duk yawansu magana shi kadai suke bi yau idan ya yi hijira ya koma zuwa gare su sai abin da ya ce masu zasu yi yau idan ya yi hijira ya koma zuwa gare su sai yadda ya tsara masu zasu bi daman suna bin abin da ya tsara ne to bare kuma yanzu yana cikin su suna musulman su sun yi karfi san fursan kaga kenan sai suka fara tunanin wata hanya ce ya kamata shi kuma a biyo a tsaida shi shi kai ya tai wurin nasu mun gane ko tunda su sun tsere da yawa sun taiko to shi ogan a hana shi kenan sai su a tunaninsu idan aka tsaye da annabi kenan su musulmi daman su kasan kafirawa tunaninsu musulmcin na sarauta ne suna tunanin cewa kawai in an kashe annabi ko annabi ya mutu shi kenan an huta an huta musulmci ya kare shi ne wai har suke ce mashi ai gashi bai da mi bai da magadi dan shi an aihe shi ya mutu ya rasu yana yaro haka zalika ɗayan shi dai mata ne kenan bai da magashi ko suka aza abin gado ne har su suke ce mashi ai annabi abutaru ne mai yankakken baya da ya mutu komi na shi a kare shine Allah subhanahu wataala ya ce mashi ya maida wato yace inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar wannan makiyin naka shine abutar da ya mutu tashi ta kare kai in ka mutu yanzu ma ka fara an gane ko to shi ne suke cewa to a tsaida rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan idan aka zo da tsaida shi kamar tsaida addinin ne gaba daya idan aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam burki kamar an ma addinin ne gaba ɗaya burki ba yadda ya kamata su musulmi su iya motsawa ba tare da shi ba shine mala yace ma titir ɗin darasin na yau ijtima'u quraish fi dari bidarin nadwa reunion da quraishawa suka hadu suka yi shi a wani gida wanda ake ce mai darun nadwa gidan shawara gidan da za a zauna a yi kamar yanzu da muke cewa assembly ko assembly general ko ina eh ko kuma wata sandika ko biro inda ake zama dai a tattauna shawara a san mi za a ce mi za a tsara mi za a yi makida to su wannan quraisha suna da wannan din nasu assembly din su darun nadwa an gane ko shi suke ce mai darun nadwa sai malai ce malam marat quraishun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad sarat lahu shi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim yayin da quraishawa suka ga cewa annabi ya samu jama'ar shi mataimakan shi sahabban shi wanda ba su bane ba su quraishawa kuma suna cikin wani gari wanda ba garin su ba mun gane ko ga annabi yayi karhi ba tare da su ba kuma ba cikin garin su ba sun ga wannan ko wara'au khuruj ashabihi min almuhajirin ilayhi haka zalika suka ga sahabban shi na wannan wanda ake tare da su a makka sai huta suke suna komawa can yathrib madina kenan sun ga can dukan mataimaka ne kuma wanda ake ba wahala daga nan tashi suke suna kaura suna komawa can eh kai ma ka san ai akwai ta ko kai ma ka san akwai ta na'am mala ya ce maka arafu annahum qad wajadu daran ya'una ilayhi an gane ko sai suka gane quraisha suka gane cewa musulman nan sun samu wani gida wanda za su koma su fake zuwa wannan gidan nasu sun samu wani gari wanda garin nan za su koma su fake wa himayatan yahtamuna biha sannan sun samu wata kariya wadda da kariyan nan za su kare kansu an gane ko da kariyan nan wato zan kare kansu fa khafu khuruj rasulillahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaihi daga nan wannan mushrikan sai suka ji tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tiryan tiryan yahuda ya koma shi ma wancan garin yanda ƴan uwan shi yanda sahabban shi suka yi ta hijira suna komawa to daga nan mushrikan nan sai suka fara jin tsoron kaddai shi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi wannan hijirar yadda sahabban shi suka yi kirantun da su yanzu sahabbai sun san sun samu gari na zama sun sami inda za a kare su su kare mutuncin su su kare addinin su to shine su quraisha sai suka ji tsoron kafiran quraisha suka ji tsoron yanzu annabi shi ma zai yi tunanin ya koma ina zuwa gare su fashtama'u lahu fi darun nadwa sai suka yi assembly suka hadu suka yi reunion reunion d'urgence an gane ko assembly general extraordinaire ake ce mata ko suka haɗu za a yi ta ta gaugawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya za a yi kasan akwai ordinaire akwai extraordinaire to wannan extraordinaire ce suka tsara za a yi a gani ya ne za a yi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko daran nan mala ya ce ma wahiya daru kusai bin kilabi wannan gidan shine daru kusai gidan wanda ake ce mashi kusai bin kilabi allati kanat quraish la taqdi amran illa fiha wannan gidan shine quraishawa bai yiwa sizartar da wani al'amari sai sun shiga gidan nan kenan dai kawai yanzu misali kama a ce ma assembly an gane ko ko kuma conseil de ministre ko conseil des ministres shine daidai ai kaga duk abin da za a zartar da shi a kasa aksari za a zo a yi conseil des conseil des ministres su zo su zauna nan ake yankewa in ma wani abu ne da urgence ya bugo ana iya kiran su conseil shi ma extraordinaire an gane ko to sai suka zo wannan gida a zamna a tattauna kan sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gani ya ne za a yi da shi an gane ko yatashawaruna fiha ma yasna'u fi amri rasulillah hina khafuhu lokacin da ya ji sun tsore sun tsorata da annabi sai suka zo wannan gidan suka zamna suna tambaya ya kuke ganin ya kamata a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suka fara jin tsoro kan cewa kaga can sun yi karhiwa yanzu shi wannan shi suke shin magana shi an gane ko ka san shi musulunci tun da ya bullo ake shirya mai makirci kuma har gobe har gobe ba a fasa shirya musulunci makirci zama ake kuma Allah ya riga ya faɗa mana wayan kuruna wayan kurullah suna kulla mugun kullun su Allah yana maida musu mugun kullun su an gane ko to musulunci ya gaji wannan yanzu wani mutum kana wani mutum da cikin da su ake takura musulunci ana makirci ran nan sai ya tsaya ya ATDM musuluncin da kyau cikin duniyar zamani kawai dai yana cikin ATDM musulunci ya gani santar na musulunci ina ne ka'aba ko sai ya binciki yanayin ka'aban nan ya ga yawan mutanen da suke bare lokacin hajji ya ce ya gani ana nan ana nan kawai limami guda aka tada ya kama ya ce sau itadilu kowa ya nutsu ya ce allahu akbar mutum milikan nan duka kowa ya nutsu shi ake bi surson command mutum ɗaya an gane ko mutumin nan cewa ya kai duk mugun kullun nan da zama kula a musulunci na a banza zai dai ya ce saboda ka duba mana a duniya ba wanda ya isa ya tara mutane an gane ko masu ɗumbin yawan nan a ce babu wani ajanda security wanda zai tsara su su jerin su haɗu su yi bine ne babu ya ce ka hudu taron da za a tara duniya mutum ɗaya ya yi magana kowa ya kyale akwai shi e taro ne da aka yi taruwa na duniya na mine ne festival balo ko balo balo wannan champion mi take da suna ita festival ake cewa ta ita balo a classico yawa classico classico ita ke tara jama'a da yawa ko ina alhamdulillah Allah bai jarabce mu da wannan matsalar ba wallahi kaga jama'a wai kana nan suna can suna haukan su ku zo ku yi ta gardama wai aka ce har kudi ake sa ana tata aka ce mutum wai daga gardaman nan kaga babban mutum ya zo yana kuka wai an ci su wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal junun fununu ijal malami yace hauka kala kala ne kai yanzu wasu kattun banza suna can suna wani abin su kai anan sai kuntu ya kashe ka kai ta kuka fi sabilillahi kamar ka aje a hankalinka a hankalce mai hankali ya yi wannan abin kawai an mamu labashi da sarwa an ta yi da kwalwarmu duk an mai damun wani esprit esprit sufar esprit animal eskize mu wajitar an bada mana esprit imen an mai da mana shi esprit animal har ka ga muna kiyayya wai saboda wani abu wanda kuke kiyayya da su mine ne ba su ma san kuna yi ba saboda wasu kafarawa kuna soyayya da su saboda soyayya da wannan kahurawan ka zo ka yi menene ka yi adawa da ɗauwanka musulmi Allah ya ce mana la taji da ƙaumai yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman Allah ya ce ba za ka taɓa samun wasu mutane ba sun yi imani da Allah sun yi imani da manzai sun yi imani da ranar tashin kiyama ka same su suna soyayya suna son wanda suke ƙetare iyakar Allah da manzan shi ya ce Allah ya suwa da wata ya ce ma wannan mutane masu ƙetare iyakar Allah da manzan shi wannan muminan ko da uwayensu ne suke ƙetarewa ba su son su au abu na ahun ko ɗiyansu ne suka ƙetare iyakar Allah da manzan shi ba su son su au ihwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko dangin su sai Allah ya ce wannan su ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu to kai yanzu kai kai saboda dan balo yana yawo al'aura a hili eh mana al'aura a hili da guntun wando guntun wando ai al'aura ce a hili yana yawo al'aura a hili kuma kahuri yana kiyayya da musuluncinka har kai adawa da dan uwanka saboda shi to wallahi duk wanda ya dora ma kanshi wannan sharabawai tunda dora ma kai ne ko ba gaskiya ba dora ma kai ne wanda ya dora ma kanshi wannan jarabawa ya yi kokari ya samke ma kanshi wannan jarabawa kama a kira shi wala kuma an kira shi bai sai ce ba bai zuwa kuma ana kiran ka ka tafi annabi ya ce mana almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyama za a tada mutum da wanda yake so da shi ranar tashi kiyama mu dai Allahumma fashhad wallahi Allah muna sa annabinka sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida Allah muna son ƴan uwanmu musulmi so na hakika Allah muna son ka tada mu tsitsike su shine bayani Allah mana gafara kinan kaga sai yace ma kowane taro ne za a yi bakka samun wannan taron ka same shi babu wannan hatsaniya babu fagai ba sekirite ana bugo ana sa tiyagas ya ce sai wannan taron kaɗai mutum miliyon nawa suke sallah a haram haji kawai mutum ɗaya zai ce e ta dilo sau sai yadda yadda mutanen da duka ya ce wannan musulunci ba makircin da za ku iya mashi ku shaha mashi lahiya Allah mana gafara kaga kenan ba yau ba ake zabga mu musulunci makirci ta kankanas aka zamna a yi mi a yi wannan makircin nan wa karsajjar Allah amala ya ce ma hakikan Allah subhanahu wa ta'ala ya sajjalo ya rubuta abin da ya zayyano cikin wannan abin da ya tabbata fi ijtima'il afim a cikin wannan reunion ta sako na Allah ya hakaito mana daga cikin hirar da suka yi sai Allah yake ce mana a cikin suratul anfal aya ta 30 ko wa iz yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna ya rasulullah ka tuna lokacin da wannan kahuran suke shirya ma makirci suke shirya ma makirci an gane ko li yuthbituka dan su kama ka su daure ka su kulle ka su hana ka an gane ko na'am aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka aw yukhrijuka ko kuma su fidda ka su ɓadda kake na su huda ka da garin nasu sai Allah ya ce maka wayan kuruna wayan kurullah suna mugun kulli suna makirci Allah yana maida musu makirci wallahu khairul makirin Allah shine tiyayyen mai maida makirci ka gani ko to shine malam ya ce maka wa ba'da tadawul ara'i yani aka yi wannan malam bai kawo shi ba bari mu ja shi a gurgushe sirar yadda ta yadda ta afku renewal din da aka yi an haɗu aka ce yani zan mu yi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zan mu yi da shi sai aka je rediyon an zo za a shiga darun naduwa za a shiga assembly sai wani tsoho ya zo ya kwankwara masu aka ce kai ho tsoho ya ce shekun min najadi wani latija ne daga najadi tsoho ne ni na zo daga najadi gari ne ake ce mai najadi na ji labarin abin da kuke son ku yi da muhammad shi ne na zo a tattauna da ni watakila in ba ku ra'ayin da za ku yi aiki da shi kusan waye tsohon nan shaidan ne ya koma tsoho saka da shi aka yi rediyon din nan kaji dan daba kaji dan iska ya zo a yi rediyon din da za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wayan kuru da wayan kurullah wallahu khairul makirin shaidan ya zo to su kuma a tarihi ana cewa su mutanen najadi an san su mutane ne masu hikima masu kaifin ra'ayi an gane ko ai zaka samu a cikin gari ko a cikin kabilu zaka ji an ce kabila suwana suna da mi suna da tunani suna da kaifin ra'ayi daga cikin kabilun Nijar wake da irin wannan eh Hausa ko Adam Karra ga wani mutum bai biyar rawa yo Adam baka gani ba suka ce ko wata kwaba mutum yayi sai a ce kai dai kamar baba haushe ba kamar baka da Hausa in ka kasa yin wani abu ɗan simple haka na dubara sai a ce kai dai kamar ba wa haushe ba to hausawan ma na ina a wala suyar ko na madawa a to baka so kanka ba dai kenan to sai ka gani dai a cikin kabiloli ko a cikin mutane a ce yan wuri kaza suna da hikima an gane ko suna da hikima to su 'yan najarin na aka ce an san su lokacin da hikima ya ce natija ne na zo daga najarin da aka shiga ana tattaunawa sai aka ce kowa ba da ra'ayi ana ba da ra'ayi ana ba da ra'ayi shine Allah ya ba mu ra'ayi uku da suka kawo ya ce mi liyusbiluka su daure ka na farko sai suka ce a kama shi a daure shi a sa mai kata a rike shi a hana shi wuta a yi a sa shi prison har ya mutu prison a menene avi shi ne ka gane ko suka ce na tarabbas bihi raibal manun an gane ko mu jinkirtar da shi mu daure shi mu jinkirtar da shi har ya zamanto zamani ya koya mai darasi ya mutu ko ya hallaka aka ce raibal manun kenan zamani almanun zamani ya zo ma ya ja da kai ya ja da kai haka mutu kamar su daga cikin sha'ara akwai wanda aka ma haka ko akwai sha'iran da aka kyale su aka daure su har zamani ya tai da su suka mutu lokacin sai shi ne Allah ya ce mana amya quluna sha'irun na tarabbas bihi raibal manun ko qul tarab qul qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbithin suka ce mu dakatar da shi kawai mawaki ne mu dan shinkirtar da shi mu rike shi mu bar shi mu ga yadda zamani zai yi da shi an gane ko mu ga yadda zamani zai yi da shi wannan kenan kaga sai suka ce haka za a mishi a kulle shi shi ɗaya ce la wallah ya ce a'a wallahi ba a yi haka ba ya ce ba a yi haka ba ya ce kuka mai haka wannan da yake cewa ubangiji sai ya hudo mai hanyar da zai kunce shi ko kuma su mutanen nashi su tattaro su zo in sun yi can su zo su ce za su yake ku su ɗauki kayan su stay da shi kalku ya haka an gane ko kinan shaidan ya watsa mi fulanta a ɗaure annaba a wucin kirsar da shi aka zo suka zo na biyu liyus bituka auyar tuluka auyar kurjukko na biyu suka ce mu kore shi daga garin mu kora shi kwata-kwata can ya je can da mutanen shi in ya je can kenan ba ruwanmu in can suka karɓe shi can sun gudai musiba ta huta daga wurinmu mu kora shi kwata-kwata mu huta kamar da hausa da ake cewa ka yadda ni ƙwallon mangwar ka huta da kuda suka ce to mu mashi haka ce ɗaya ƙara zabura ya ce a'a wallashi kar ku mashi haka ya ce kuna mashi haka zuwa zai yi da shi da mutanen shi su yi ƙarhi kun san shi yadda yake da daɗin baki duk wanda ya saurare shi sai ya bi shi kun san yadda ya iya magana ce wallahi kan mu mashi haka ya ce in muka mashi haka zai je ya samu mutane da wasu mutanen shi a taru kuma a zo a yaƙe mu a kashe manya-manyan ma'anar ciki ashrafu na maɗaukaka daga cikinmu abu jahal ya ce to saurara ga wani ra'ayi zan kawo ni na ga duk ba ku lura da wannan ra'ayin ba ya ce kuma ra'ayin nan ina shi shi ne mai kyau abuja ne ka ra'ayin nan ya ce mu zaɓa cikin kowace ƙabila a zaɓi saurayi mashi ƙarhi mai ƙarhi na ƙabilarsu kowane saurayin nan a ba shi takobi wanda sari ba ce ma jini na wuce ka san akwai takobi wanda ce da jini na wuce ko wilik kawai da za ta yi san sai jini ya wuto ce da jini na wuce ake ce mata an gane ko wanda sai ta wuce kan bai hada ba sannan ya hadi sai ta wuce kai ya hadi yace sai a nemi irin wannan takubba sai kowane saurayi a bashi wannan takubban sai su zo gaba ɗaya kowa ya sare shi su mai kashewar mutum ɗaya ce kaga in suka mai kashewar mutum ɗaya ƴan uwan shi banu hashim ba su isa ba su yaƙi me su yaƙi ƙurayshawa dukansu tunda Qurayshawa an doko banuwa ne ne banuwa ne ne banuwa duka an sanya kenan in za su yaki kowa dukan su cinye su za a yi sai ne yace daga nan Qurayshawa banu Hashim sai su hakura dole a ba su mi raƙumi ɗari kan diya kashe kisan mutum da aka musu an gane ko ka san shi diya sa a dama raƙumi ɗari ne an gane ko akan diya kuma yana daga cikin abin da aka tabbatar da shi a musulunci suka ce kaga dole su amshi diyan mun kashe masu nasu mun gane ko shi ɗaya zabura ya ce wannan ra'ayin na wannan saurayin shi ne ra'ayi ce shi ne ra'ayin da za a yi an gane ko shi ɗaya ya ƙarfafa masu ya ji daɗi wannan kenan to an aje kan haka za a yi shi ne mala ya ci ma wa ba da tadawulul ara'i bayan an tattauna wata nam wa taklibul wujihatin nazar bayan kuma an jujjuya ra'ayoyika ina ganin kaza ne ina ganin kaza ne baka ga wurin ba na'am bayan an jujjuya ra'ayoyika na'am ittafaqu ala qatl rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka samu ittifaki akan cewa za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari shabin min kulli qabilatin akan cewa za a zabi saurayi daya a cikin kowace kabila yanfizuna khuttatin hatta yasna hatta yudi'a damahu bainal qaba'il su je su nafaza wannan khutta su je su nafaza su je su yi exegetion wannan me ake ce mashi khuttar da suka doka kenan plan da suka doka ko na'am su je su yi exegetion plan din nan da aka doka har sai jina annabi ya watsa a cikin kabiloli duka kaji plan din da suka doka to kaji bakin gwargwada abin da mala ya kama to kaji renewal din da suka yi a baya a gurguje sai mala ya ci gaba da cewa hijratun nabi ila madina hijral annabi sallallahu alaihi wasallam izuwa izuwa madina mala sai fara ma daga hadisi ummul mu'minin siddiqa bint siddiq eh aisha kenan mala ya ce an aisha an samo daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yarda Allah ta tabbata gare ta kare ummul mu'minin Aisha tace la yukhti wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yati bait abubakar ahli tarfay an-nahari annab sallallahu alaihi wasallam baya kuskurewa in zai zo gida abubakar sai ya jinkirta ɗaya daga cikin mi share tarfin nahari share na uni an gane ko ko ya zo imma bukuratan ko ya zo da sahelau an gane ko wa imma ashiyar ko ya zo da maraice kasan annabi yana zuwa gidan abubakar abokin shi ne abokin shi ne sosai abokin shi ne intim wanda ya fi so gaba ɗaya shi ma ya fi san shi yana zuwa gidan shi ya hutu su tattamna hatta idza kana al-yawm alladhi uzina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hijra har sai da ya kasance umul mu'minin tace ranar da aka ce ma amma annabi sallallahu alaihi wasallam izini yayi hijira daga ina daga makka zuwa madina na'am wal khuruj min makka min bayna zahri qaumihi haka zalika bayan hijira aka ce kuma ya huta daga makka tsatsankanin tsatsakiyar mutanen shi wanda ya sani sai ta ce ya aka yi radda aka yi wannan atana rasulullahi fihi na'am atana rasulullahi haka ne ko bil hijra annabi sai ya zo mamu da labarin hijira fi sa'atin kana la ya'ti fiha yace ta ummul mu'minin tace yar din da bai taba zuwa cikin ta ba bai zuwa cikin wannan yar din kawai sai gashi ya zo mana qalat sai aisha tace falamma ra'ahu abubakar da abubakar ya ga annabi ya zo a wannan lokacin fala sai ya ce ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sa'a illa li amrin hadatha yace wallahi ba abin da zai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashi gidana wannan lokacin kawai akwai abin da ya faru wani abu ne ya faru shi yasa annabi ya zo war haka an gane ko baban zabawar haka ai ba lokacin zuwan shi bane ba qalat ummul mu'minin aisha ta ci gaba da cewa falamma dakhala yayin da annabi ya shigo gidan da akhara lahu abubakar an saririhi abubakar sai ya shanyo mashi gadon shi ya zamna ya mai kuma shi ce zamna bismillah fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya zamna saman gadon nan an gane ko kenan kaga eh misali abokinka ya zo kaga lokacin da ba lokacin da yake zoma ba kaga ya zoma a firgice kakka fara ce mai lahiya wannan ma darasi ne ha ka san mu in yanzu ne bi zan mu ce wai lahiya menene ya faru kai ne war haka me aka yi ka gani ai kaga rikita mutum za kai amma zamnar da shi ka san mutum a zamna hankali ya hibanci an gane ko dan akwai dan abin tabawa kawo mashi taba fara mashi hira na'am wannan ma darasi ne abin ka ga misali makwabcinka ya kwankwara ma gida karhe biyu na dare misali ko dan uwanka sai ne ka san ba lafiya ba fara neman kwantar mashi da hankali in akwai abun zama kusa janyo ku zamna sannan ka ji mine ne amma ka tsaya mai a tsatsaye gatsi gatsi haka ka tsare kofarka kawai kana haman gusa in koma kwanta mi kenan kaga ai babu babu wasa tsakaninku Allah mana gafara na'am malam ya ci gaba da ce ma umulmini ta ce walaisa inda abubakar illa ana wa ukhti asma binti abubakar a lokacin babu kowa wurin abubakar sai ita umulmini aisha ta ce sai ni da uwata asma'u diyal abubakar kenan su biyu ne zamna wurin abubakar an gane ko iska shigo annabi ya zamna kuma su aisha suna zaune da asma faqala rasulullah sai annabi ya ce akhrij anni man indak huddamin duk wanda suke nan tare da kai hudda wanda suke tare da kai zan mai shawara an gane ko huddami wanda suke tare da kai sai ya ce faqala sai abubakar ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innama huma ibnataya an gane ko wa zaka fidaka abi wa ummi Ma, wa ma zaka fidaka abi wa ummi na'am sai yace annabi wannan hudiyana ne iyana ne wa'annan sai amma ka bani labarin ni wannan abin fansar ka uwata da ubana an gane ko wannan yana nuna mun ne in za a yi shawara mai mahimmanci an gane ko kana iya cewa a hudda mi a hudda wanda suke nan za ku yi shawara mun fahimta zan yi magana shi da kai kuma an ka yarda da ɗiyanka sai ka ce ɗiyanka ne ko ka yarda da kanka amma ɗiyan zamani yanzu ka yarda a shawara da su eh suna gaba bbc watsa ta za su Allah mana gafara ya ce ya rasulullah fansar ka uwata da ubana biye wannan alaman da ka zo da shi faƙala sai ya ce innahu qad udhila li fil khuruj wal hijra yace abubakar ni yau an mana izini in huta daga makka kuma in yi hijira an ba da izinin hijira ai can bayan mun gani annabi sai ya yi ta ba mutane izini shi kuma izinin shi ce ba a bashi ba to yanzu an bashi izinin hijira qalat ummul mu'minin Aisha sai ta ce faqala Abu Bakr Abu Bakar sai ya ce as-suhba ya Rasulullah ya Rasulullah ka sa in zama abokin ka mutai tare ina son mutai tare da kai ya Rasulullah an gane ko ka dauke ni mutai tare da kai ka abokance ni mutai tare da kai ya Rasulullah ka duba yadda Abu Bakar yake sa annabi faqala na'am qala sai annabi ya ce as-suhba tare zan muje da kai kuma kwantar da hankalinka tare zan mushe da kai shine na zo in gaya maka shine as-suhba tare zan muje da kai qalat sai ummul mu'minin tace man tace mana fa wallahi tace na rantsi da Allah ma sha'urtu qattun qabla dhalika qabla dhalika al-yawm ahadun yabki min farh ban taba gani ba kamun ran nan tun ka kamun dai ran nan wannan ne gani na na farko kamar a ce tun da nake in ba ran nan ba ban taba ganin ba wanda ya yi kukan farin ciki mun gane ko mutum ka ga yana kuka kawai kukan na farin ciki ne hawaye ai kala kala ne akwai na bakin ciki akwai na farin ciki an gane ko akwai kuma kawai na ba dalili mun gane na ba dalili ko ba san kukan ba dalili kawai hawaye su zo kai ba kai ba a taba ka ba kai ba wani dalili ba kai ba komi ba ba zahi ba ka ji a idan ko wani ko ba dalili ka san shi ka san na farin ciki ka taba yin shi na bakin ciki ba shi wannan shi ne kowa ya sani shi ne kowa ya sani na bakin ciki ko to akwai kuka na farin ciki akwai kuma na ba dalili kawai tsabagen farin ciki ka ji kana kuka shi ne ai malaman fiqhu suka ce idan aka ce mamace za a aura maki wane aka ga ta yi kuka malaman cewa suka yi a zo a taba hawayen ko a taba ajiya hawayen zaki in hawayen ya zo da gumi-gumi to wannan kukan bakin ciki ne ni yanzu a rasa wadda za a haɗa da shi sai wane kawai takaici kuntu dan an ga kaza kaza kawai dan an tsane ni kawai sai ta wuce ka san zuciya da ta fara raya ma shikenan sai kuka suka ce kuma in aka taba aka ji sanyi a to daman shikenan an ce ki zo za a aura miki malam Zainuddin kawai sai ta fashe da kuka sai aka taba aka ji sanyi ashe ta ji ma tana san shi kawai daɗi ne kukan daɗi ne take yi sai a ce to shikenan a wuce wurin kawai kukan daɗi da take daman kallon shi take tare ta hanyar da ta yi ta bullo mashi an gane ko na to wannan kukan daɗi kenan to shine ta ce kamo wannan ranar ban taɓa ganin mutum yana kukan daɗi ba sai ranar an gane ko sai ranar ta fara ganin umar mu'minin ta fara ganin kukan daɗi na hatta Na'am, nan ne ko? Hatta ra'aitu a babakarin ya biki yau mai izin, ta ce sai da ran nan daga abubakar yana kuka, na san wai a cikin kuka akwai kukan, akwai kukan daɗi. Na'am. Na'am. Ya biki yau mai izin ko sun maƙala sannan sai ya ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah ya kai annabin Allah inna hataini rahilatani qad kuntu a'adabtuha li hadha sai yace ya kai annabin Allah wannan abin hawan guda biyu ni hakikan na daidaita na tanade su ne saboda wannan tahiyar da zan yi wannan tahiyar ita ta sa na nemi wannan abin hawan guda biyu na tanade su na ni da kai an gane ko na'am fastakhraja abdullahi bin urayqis fastajara abdullahi bin urayqis fastajara na'am alif tasniya sai suka nemi wato suka doki har abdullahi bin uraikis kinan ka doki mutum haya zai maka aiki an gane ko abdullahi bin uraikis rajulan min bani dali shi namiji ne daga cikin bani dali shi wannan rajul din abdullahi suka doke shi haya na bin bakri wa kanat ummuhu imra'atan min bani sahmi min bani sahamin matan shi ta kasance wata mace ce daga bani saham bin amru dan amru wa kana mushrikan ya kasance shi wannan abdullahi din abdullahi bin uraitin bin uraitin ya kasance namiji ne a lokacin mushriki suka ɗauke shi haya akan me ala an yadullahu matariqa dan ya gwada masu hanya hanyar da za su yi wannan da ita tahiya ka san ita tahiyar da da yake ba irin yanzu bane kwalta ce sak yanzu misali aka baka mota lahiyayye ya kai direba kace za ka misali niyame ai baka bukatar sai ka nemi mi sai ka nemi wanda ya ta hanya ko kwalta za ka hau kana tahiya ana gwada ma haka ne ko da ka zo akwai flash da ka shiga maradi nan yamai kawai sai ka yi nan ka san inda za ka to da kuma hanya ce kawai daji ne kurgumin daji za a ɗauka a yi ta tahiya kenan sai wanda ya sa hanya su da ake ce mai madugu sai an samu madugu wanda ya sa hanya da su ake wannan tahiya da inda za ka in ba sa hanya ba to dole ka ɗauki hayan madugu madugu ya kai ka inda za ka ka biya shi to su annabi sallallahu alaihi wasallam da abakar sai suka ɗauki wannan madugun fada'a ilaihi rahi fada'a ilaihi rahilataihima sai suka bar mashi wannan abin hawan nasu guda biyu fakana ta inda huyar aha lima'idiha nam limi'adiha sai ya kasance yana kiwata ta saboda lokacin da suka ɗauki alkawari kenan shi wannan abdullahi lokacin da abubakar ne siddiq ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin hawa guda biyu a wata ruwaya ai mun gani annabi sai ya ce bisama ne ko ba na doke ba wannan abin hawan naka sai na biya ka biya sanyi in ka yarda mu in baka yarda ba kuma a'a kenan ka ganin rasulullah yana sai ya nuna cikakken ladan ladan hijirar shi sai ya ce bisama ne sai suka nemo shi wannan abdullahi shine madugun su kuma shi lokacin kafiri ne mushriki ne ba musulmi ba an gane ko suka neme shi shi zai kai su an gane ko to yanzu da suka zo sai aka ba shi wannan dabbobin ya je ya rike su wurin sai kiwe ta sai daidaita su qala ta aisha ummuna ummul mu'minin aisha sai ta ci gaba da cewa fajahaz fajahazna kuma nam ahassu jihazin sai muka shirya su shiri na kamar a ce mafi gaugawa ko mafi kwadaitarwa da gaugawa aka yi shi wa sana'na lahum sufratan fi jarabin sai muka yi masa abinci aka sanya shi cikin wani makayi haka aka dan tanada masa dan abincin da zasu yi irin wannan na balaguro faqata'at asma'u binti abi bakar na'am na'am qita'atan min nitaqiha farabatat bihi ala fami jarabin sai ita asma'u diyal abubakar sai ta ɗauki jalanta ko kace mayahinta sai ta tsaga shi an gane ko da ta tsaga shi sai ta ɗaure bakin wannan abin makayin na ɗoka abinci ta lullube da shi annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya mata adda ya ce wannan abin da kika cira na bayaninki kika mana wannan Allah baki wasu wanda suka fi sa aljanna kaga sai ta samu mi ta tsaga shi gida biyu daga nan ne sai ake ce mata fa bizalika summiyat zatu niqatain ne nitaqaini daga nan ake ce mata zatu nitaqaini lakabin ta kenan ko lakabin asma'u binta abubakar zata nitaqaini saboda wannan aikin da ta yi ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار sai ga maka annabi sallallahu alaihi wasallam tare da abubakar sai suka je zuwa gari saurin suka zamna a gar da ake ce mai gari saurin na'am fa kammana sannan suka boye a cikin shi an gane ko fa kammana sai suka boye a cikin shi na'am salasa layali kusan kwana uku ya bitu inda huma abdullahi bin abubakar wa huwa gulamu amma a lokacin suna kwana uku na abdullahi bin abubakar wurinsa yake kwana lokacin shi abdullahi yana yaro shabun saurayi ne yaro ne saurayi saƙifun mai kaihin hankali mai saƙafa an gane ko yana da kaihin hankali yana da basira sosai na'am laqinun yana mazan dokan abu ya hada maka shi an gane ko ya hada da ya ji abu yana iya doko shi tak yanda yake baka labarin shi yanda yake na'am fayadlaju yana yin me ake ce mashi an aka ce idlaji kaman dukuduku yana yin dukuduku min indihim daga wurin nasu sai yayi dukuduku an gane ko bisaharin tunda sahime dukuduku tahiya ce wadda za kai wadda baka sa a gane ka ka hutu dai a boye-boye an gane ko to yana hutuwa daga wurin nan nasu bisa harin tun da sassa tun da asuba sai ya bar wurinsu amma da dare kuma sai ya koma ya kwana fa yasbahu ma quraishin bi makka sai ya dawo makka ya zamna tare da quraishawa ya wayi gari tare da quraishawa ka ba'id kamar shi ma nan ya kwana kenan wurin sa annabi yake kwana amma tun da asuba farko asuba sakaliya ko tun ta farko sai ya dawo cikin makka wani bai ma san ya huta ba da an tashi ana hamma an huto da gida shi ma ya huto an san ban inda ya tafi an gane ko kenan abdullahi bin abubakar sai ya wuni makka kuma sai ya dinga sauraron labari daddare kuma dare kawa ta ɗauke sai ya koma wurin sa annabi da baban shi ya kwana wurin sai sauye masa labarin da ake a makka kuma tun asuba ya dawo na'am shine sai umar muminin ta ce fala ya sma'u amran ya tadani an gane ko ba su taba jin labarin wani al'amari ba ya tadani wanda ake masu makaru ake masu kaidi ake kulla masu bihi kenan shi abdullahi bai taba jin wani al'amari ba ana masu makaru ana kulla masu in yazo ai zai dinga jin yawo labari yana watsuwa an ce wanda ya nemo su za a yi kaza illa wa ahu sai ya harnace shi ya kiyaye shi hatta ya ati yahu ma bi khabari dalika sai ya je ba su labarin abinda ake ce musu abinda ake san a haɗi musu abinda ake so a kansu ya je ba su labarin wannan daddare na'am hina yaxtalitu salami lokacin da dare yake mi yake shiga yake cakuda da wuni wayar'a alaihi ma amir bin fuhaira maula abubakar sannan shi kuma amir bin fuhaira bararren bawa na abubakar yana kiyo a kansu an gane ko yana masu kiyo na'am na'am min hatin min ghanamin fayari na'am fayari huma alaihi hina tazhabu sa'atun min al'ashi kenan sai ya dan kwashi wasu dabbobi sai ya ja su ya tai da su zuwa wurin an sa annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar wato idan dare ya dan shiga na'am fa yabitani fi risalin an gane ko wato wa huwa labanun na'am kenan sai su ci abincin dare yabitani fi risalin wannan nau'i ne na abincin daren da suke ci suna kwana da wannan abincin su ci shi shine suke ce ma risalin ko shine malai ya ce ma wa huwa labanun munhat na'am manhatahuma wa radifahima kenan wani irin nono ne wanda yake tatso masu in yayi na dabbobin nan sannan kuma da wani ciku haka kamar ka ce ciku sai ya tatso masu sai ya kai masu wato shi wannan makiyayin sai su ci na'am ina ne hatta yan aka kina har sai ya je ya ida ya dawo da wannan dabbobin biha amir bin fuhairin bi galasin sannan shi amir in ya ida sai ya dawo da wannan dabbobin bi galasin ya ce ba galas da jijjihi jijjihi kaman jijjihi na asba asba dardare menene kamar dardare sahe sahe na asba sai ya dawo gida ya faru zalika fi kulli lailatin min tilkal layali salasa haka yake yi a cikin kowane dare a cikin darurrukan nan guda uku واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجل من بني دليل النبي صلى الله عليه وسلم da Abu Bakar sun ɗauki wani mutum daga cikin bani dale shine muka ba da labari shine wa Abdullahi ko wa min bani na'am dale kenan Abdullahi nan Abdullahi ne shi Abdullahi sunan shi ko na'am hadiyan khiriyan wannan shi sai suka ɗauke shi ya zama mutu masu wato madugu ne aka ce khiriyan shine mala ya ce ma wa khiriyan mahir bil hidaya qad ghamasa halfan gwani ne akan me ake ce mashi shiryarwa mai kai mutum hanya kamar wannan ha an bashi da me ake ce mashi diplom an rantsar da shi saboda ka san aka ce ma khiriyan kamar wannan madugu ne wanda aka rantsar da shi an yarda da shi ya san hanya kun bayan wannan an rantsar da shi akan amana saboda inda ne kai ya je ya halakar da su shi wannan da ba madugun bane suka doka wanda an rantsar da shi kan amana a yanda suka ji a yanda ya ji ana tigiya wanda ya kasu da rai ko a ramace ko a ko labarin suka kawo kuɗin da aka sanya sai da aka sa raƙumi ɗari wanda ya kadin mutum ɗaya daga cikinsu su kuma kudin da suka bashi bai wuce da aka karaya karya ba kawai don ka san rukun amana da aka musu taskiya irin wannan madugon sai ya rike wannan yakin tona asiri shine aka ce ma khiriyan suka neme shi min ali as bin wa'il as-sahmi daga cikin ali asi dan wa'ilu as-sahmi wa huwa ala dini kufa da quraish kuma shi lokacin karkacewa yayi haka da musulunci shi wannan madugun menene kahuri ne yana ka addinin kahurawan qurayshawa mun gane ko kenan kawai saboda yana da diplom ta shiryarwa shine becin amanar diplom din shi an ba shi wannan shahada shi mahir ne ba ya ci amanar diplom din shi ba ko kuma yanzu a zamanin mu tun da suke ci amanar diplom din su Allah mana gafara kaga shi wannan kahuri ne amma yayi niyya ba ya ci amana ba ya ci amanar diplom din shi ba fa aminahu fada'a ilaihi fada'a ilaihi rahilataihima sannan suka amince mashi suka yarje mashi suka yarda da shi sannan suka bar mashi dabbobinsu guda biyu annabi da abubakar da siddiq suka ba shi wannan abin hawan nasu wato guda biyu wawa adahu gharu saurin ba da salasa layalin birahilatai ma subih salisa suka ce rendezvous dinmu après trois nuits trois nuits le matin ka zo mana da wannan dinmu dabban mun gane ko kwana uku dare uku an aka yi sahiyar dare na uku ka zo mu da dabbobin mu guda biyu je ka kiwe za su ka kula da su an gane ko wan talaka ma'ahuma amir bin fuhair aka je da amir bin fuhair tare da su wa dalilu da shi madugun fa akhadha bihim tariq as-sawahil sai ya bi da su wannan hanya hanya da ake ce mata hanyar sawahil alal asahi sai as'ila tambayoyi lil muraja amala yace aina ijtama'a quraish litashawur fi ma yasna'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina quraishawa suka zamna suka hadu dan su yi shawara ya ne ya kamata da ayi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace tambaya ta biyu sajjalallahu ta'ala ma dara fi dalika al-ijtima' min niqashin uzkuru al-aya Allah ya kawo labarin abin da ya faru cikin tattaunawar da suka yi aka ce za a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kawo wace aya ce mallan yace ma tambaya ta uku alama zattafaqa hiyalun ma yaf'alunahu bi rasulillah ya ne suka yi ittifaki yadda za su yi dubarar da za su yi da annabi ya zasu ma annabi dubara su karshe na'am tambaya ta hudu mala yace istakhraja annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa rajulan yadulluhuma ala tariq man huwa wa ma dinu wa ma diyanatuhu wani mutum ne annabi ya huta da shi da abubakar sun huta dan ya gwada masa hanya wane ne mai sunan shi yanzu muka hade shi ko kuma wani addini yake mala yace tambaya ta biyar limaza summiyat asma'u bint abi bakar bizati litaqaini dan me ake ce ma asma'u diyal abubakar zatu litaqaini me yasa laqabin ta ya koma haka tambaya ta shidda mala yace aina dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa ila kam yaumin ina annabi da abubakar suka shiga kuma kwana nawa suka yi tambaya ta bakwai wadda ita ce ta ƙarshe a wannan darasin shine mala yace man ya'tihi ma bi akhbari quraish wa yake zo masu da labarin ƙuraishawa wa ma dauru amir bin fuhailin fi hazi hijira me ye daurin amir dan fuhail a cikin wannan hijira da aka yi lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya karkare shi da kirzan mu in Allah ya kai mu satin samu muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi khurujin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wasuluhu ilghar ya aka yi annab sallallahu alaihi wasallam ya huto daga gidansi ya aka yi hayye iso cikin garu sauri ya zo cikin kogo ya labe fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaj kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin ربنا قد هوايج كل من له حقنا ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته